أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar asabar daren lahadi wanda ita ce rana ta 24 ga watan jumadan al'ula hijirar babban jakada annabin tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shine daidai da 25 ga watan nuwamba miladiyya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka al-kashifu fi mustalahi ahli al-athar wallafar isma'il akibu ad-dosawi Allah ta'ala muke roƙo ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa tawfiki duniya da lahira a satin da ya gabata ba a samu karatu ba saboda wani uzuri da ya gitta muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana taufiki a cikin rayuwarmu ya ƙara mana ikhlasi yi da neman yardarsa Allah ta'ala ya ƙara ɗaukakar da musulunci da musulmai ya durƙusar da kafirci da kafirai wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin darussan wannan littafi mai tarin albarka alkashifu fi mustalahi ahli al-athar kafin muke ci gaba akwai ‘yan uwa da ke izo baran addu'a Allah ta'ala ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani a malam ya tsaya a karatu na شروط الحديث الصحيح ومحترزاتها صفحة أشرين دبير أتكون للتافي شروط حديثي إنغاتتشي da ababen da ake hiddawa a cikin sharuɗan hadisi ingantacce mala sai ya fara da ittisalus sanad ittisalus sanad saduwar isnadi yace wal ittisalu diddul inqita' idan aka ce ittasala ya haɗu ko ya sadu kishi ya shi in ƙafa'a ya kace idan aka ce ya haɗu da kaza kishi ya shi bai haɗu da shi ba wa huwa saqtu fil isnad amma a wurin masana hadisi idan suka ce al-ittisalu al-inqita'u shine as-saqtu fil isnadi al-inqita' shine a haɗuwa a cikin isnadi kamar yanzu a samu cikin isnadin hadithi dangane kenan a marawaici guda biyu ko guda ɗaya a sun faɗi tsakanin marawaici da malaman shi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutum guda biyar ala sabilil misal to yanzu sai a samu mutum uku ba a samu biyu ba ko a samu hudu ba a samu guda ba to sai a ce an samu as-saqtu al-inqita yace wal inqita'u fil isnad qismani inqida'i a cikin isnadin hadisi ya rabu gida biyu faqad yakunu zahiran wa qad yakunu khafiyan yana yiwa a samu inqida'i wanda yake zahiri bayyane qarara kuma yana yiwa a samu inqida'i khafiyi wanda yake boyayye yana da wahalar samu anwa'ul inqita'i zahir nau'ukan inqida'i wanda yake bayyane al inqita'u zahir lahu arba'atu anwa' yana da nau'uka guda hudu na farko al irsal akwai abinda malaman hadisi ke ce ma irsali hadisi mursali idan suka ce wannan hadisi mursali ne to al-mursal inda al-muhaddithin yakhtalif an al-mursal inda al-lughawiyyin idan malaman hadisi suka ce wannan hadisi mursali ne to ya bambanta da yadda malaman lugar larabci ke kallon mursali domin su masana lugar larabci idan suka ce mursali sai su ce sakakke arsaltu fulanan ila hajatin ko li hajati na aiki wani zuwa wata bukata sai a ce mursal an gane a wurin lugan larabci kenan amma a wurin masanan hadisi idan suka ce al-irsalu wa huwa ma kana linqita'u fi a'la al-isnadi min jihati rawil a'la shine hadisin da a cikinsa inƙiɗa'i ya kasance a farkon ko saman isnadi ta ɓangaren rawi wanda yake mafi ɗaukaka kenan kamar misali a ce an goge sunan sahabi a cikin hadisi hadisi ne wanda marawaitan shi guda biyar ne sahabi shine cikon na biyar kenan tabi'i yayo riwaya daga sahabi tabi'u tabi'ina yayo riwaya daga tabi'i tabu'ul atba yayo riwaya daga tabi'u tabi'in shi kuma wancan ƙarshen danganan isnadin ya ƙare zuwa ga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu tabi'i idan ya tashi riwaya sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a lokacin da shi kuma tabi'i bai ga annabi ba to a wannan hali sai malaman hadisi su ce wannan hadisi mursali ne wa mursalun minhu sahabiyyu saqat mursali shine sahabi shine agoge sunan sahabi a cikin isnadi ina fata an fahimci wannan al-inqita'u kaso na biyu daga cikin nau'uka na bayyane na al-inqita akwai al-inqita wa huwa ma kana mujarradu inqita'in fi athna'il isnad shine a samu kawai a cikin isnadin kacewa daga wani marawaici zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe ko abin ne kan hada haka al-i'dalu kashe na uku kaso na uku al-i'dal shi ake cewa al-hadithul mu'dal shi kuma wancan shi ake cewa al-hadithul munqati' shi kuma wancan shi ake cewa al-hadithul mursal al-i'dal wa huwa suqut rawiyan fa akthar ala wajhi at-tawali fi as-sanad idan aka ce hadisi mu'dalun a wurin masana hadisi shine hadisin da aka samu haɗuwan marawaici guda biyu ko sama da biyu a biye da juna biye da juna wa mu'dalun minhu wal mu'dalu saqitu minhu ithnani al mu'dal shine a samu marawaici guda biyu sun haɗe a cikin isnadin hadisi kamar lokacin da ya rawaito a ce misali ne zan bada حدثنا أبو بكر قال حدثنا عرفات قال حدثنا مبارك قال حدثنا عبد الحكيم كنا أنسى متون هدو أنقاني قال عبد الحكيم حدثنا إبراهيم to yanzu lokacin da shi mai riwaya Abdullahi yazo zai riwaya sai ya ce haddathana haddathani Abu Bakr wa ya bashi labari Abubakar shi kuma Abubakar wa ya bashi labari Abubakar eh eh Arafat Arafat wa ya bashi labari Mubarak Mubarak wa ya bashi labari Abdul Hakim Abdul Hakim wa ya bashi labari Ibrahim kenan Ibrahim shine babban malamin su gaba ɗaya ina fata an fahimci wannan to yanzu lokacin da shi Abdullahi yazo zai yi riwaya kawai sai ya goge sunan Arafat da Mubarak ko kuma ya goge Arafat da Mubarak da Abdul Hakim to sai a ce wannan hadisi mu'dal ne a wurin masana hadisi ina fata an fahimci wannan at-ta'liq kaso na hudu al-mu'allaq wa huwa ma kana saqtu min awwal sanad shine hadisin da aka samu a saqt in shi faduwan marawaicin a farko farkon isnadin hadisi to sai a ce wannan hadisi mu'allaq ne wannan sune anwa'ul arba'a na al-inqita' واما الانقطاع الخفي فهو قسمان shi kuma al-inqita'i wanda yake boyayye shi ma ya rabu gida biyu shi yana daga cikin al-inqita'u wanda yake da wahala wurin ganewa a wurin masana hadisi domin shine ke kawo illa a cikin isnadi ita kuma illa galiban sababun khafiyun ne wanda yaqdahu fil hadith al-illatu sababun khafiyun yaqdahu fi sihhati al-hadith ita illa wani sababi ne wani dalili ne ɓoyayye wanda yake haifar da a yi suka a cikin hadisi idan isnadi ya kasance yana da matsala illatan ko ta zam tadlisi ne ko ta zam irsalul khafi ne sai a ce mai hadisi mursal ko kuma hadisi mudallas hadisi ne wanda aka yi irsalin shi amma mursalun khafiyun ko kuma a ce tadlis shi kuma tadlisi fil aslu eh fil asli shine ikhfa'ul aib at-tadlisu shine ikhfa'ul aib boye aibi malamin ka yana da matsala sai ka zo ka boye wannan matsalar ka bayyanar da zahirin shi as-salama ka an yarwiya arrawi an shaykhihi alladhi sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi sighatin tahtamilu as-sama'a sai a ce tadlisul isnad kamar misali marawaici ya yi riwaya daga malaminsa malamin da bai ji daga gare shi ba baka ji daga malaminka ba kamar yanzu misali ɗalibai waɗanda suka zo shekarar bana ba su san wani malami da ake ce ma abdulmannan ba haka ne duk wanda ya zo bana bai san abdulmannan ba abdushakur afon Abdushakur ko Malam Abbas Mumtaz to yanzu idan ka tashi riwaya sai sabon dalibi irin Malam Abubakar Sheikh Abubakar wancan Abubakar ne sunan shi ko dan binge sai ya ce Malam Abdushakur ya bani labari kaga ai Malam Abdushakur malami ne a cikin makaranta amma shi Abubakar bai taba jin maganar Malam Abdushakur ba sai a ce wannan hadisi akwai tadlisi a cikinsa ina fata an gane wannan wannan shi ake ce ma at-tadlis kuma sai ya kawo siga wadda ke nuna yaji daga malami ka haddathani kamar yace ya bani labari daga ni sai shi ko akhbarani an gane ko sami'tu الشيخ عبد الشكور يقول ناجي مال عبد الشكور yana cewa kaza ko مال Abbas wannan sai a ce hadisi ne mudallis وهو أنواع shi kuma tadlisi ya rabu gida da yawa akwai nau'uka na at-tadlis wasu suna da wahalar ganewa kamar tadlisul isnad mun gaye shi tadlisul isnad wa tadlisul taswiya akwai tadlisul taswiya akwai tadlisul shuyukh akwai tadlisul bilad akwai tadlisul ataf akwai tadlisul qat'i wannan duka anwa' ne na at-tadlis na biyu al'irsalul khafi wa huwa an yarwi rawi an sheikhin laƙiyahu shi ne mutum ya yi riwaya daga malamin da ya haɗu da shi awa sarahu ko kuma kayi zamani guda da malamin malam ya minhu ka rawaito abin da baka ji daga gare shi ba bisigatin tahtamilu sama'a da sigar da tana yiwuwa a ce ya ji daga malamin كعن كما كتي عن إبراهيم عن حماد كو أن الشيخ عبد الشكور كذا أو قال كو كتي مالا ياتي تو أنن سيمتي المرسل الخفي ياي كما دا تدليس الإسناد تو منين بمبنشن الحديث المدلس دا المرسل المدلس شي سمع عن الشيخ في الجملة الجملة انت ياجي دا مالمين shi kuma almursalul khafi lam yasma min ash-shaykh bai taba ji daga malamin ba aw lam yaqulhu aslan ko malamin bai ma faɗi maganar ba asali to sai a ce wannan hadisi mursalul khafi ne ina fata an fahimci bambancin su na'am madhanul hadisi sahih to sai malai ya ci gaba da dawo bayani bisa kan alhadisu as-sahih wanda muke akan sa a militatafai ne ake samun hadisi ingantacce shine mafan wuraren da ake samun alhadisu sahih قال الإمام الحافظ السيوطي الإمام السيوطي يتي أتكن نظم الدرر للتافي شوان دا أكا في سني دا ألفية أهل الأثر ألفية السيوطي هنا يكي وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البسطي ثم الحاكما yace wa khudhu ka riƙe wannan magana haithu hafizun alaihi nas a lokacin da al-imam al-hafiz yayi yan nassanta akai kamar mahaddaci malamin hadisi ya nassantar cewa a littafin shi akwai hadisai sahihai wa min musannafin bi jam'ihi yukhas ko kuma wani malami marubuci yake bantu da tattaro hadisai ingatattu to ana ɗaukar littafin shi bagire wurin samun hadisai ingatacce kabni khuzaima yace kamar ibnu khuzaima kaga ibnu khuzaima yace a littafin shi za a samu hadisai min ingatattu to kaga idan kana neman al ahadisu sahiha sai ka koma a cikin sahih ibn khuzaima sahih ibn khuzaima sai ka samu hadisai sahihai wa yatlu muslima yana biyun shi baya muslim al-imam muslim ibn al-hajjaj nan malam ba ya jero su bane ala tartibi sihha ko al-aqwa a ce wane ne yafi inganci sai ya kawo ibn khuzaima sannan ya kawo sahih muslim a ba haka yake nuhi ba nan malam ya kawo shi ne ala tartib wanda yake na nazm na shi'r يكا ابن خزيمة يكا صحيح مسلم وأوله البستي يكاو آه ابن حبان صحيح ابن حبان الإمام البستي ثم الحاكم سيكا المستدرك نا الإمام حاكم النيسابوري تو أتيكي كما كان إيه سامون المنتقى نا الإمام ابن جارود أكوي صحيح البخاري دوكا أنا سامون حديثي إنغاتتو أتكنسو يتي وكذلك أن أن ينص أحد الأئمة على ذلك كوكما وني babban malami daga cikin malaman hadisi ya nassanta cewa a cikin littafi kaza akwai hadisai ingatattu awwalu musannafin fi sahih al-mujarrad farkon littafin da aka rubuta a cikin hadisai ingatattu wa awwalu man jama'a al-ahadith as-sahihata al-musnadata faqat ala hida farkon wanda ya fara tattaro hadisai ingatattu waɗanda suke da isnadi a keɓance wa imamul a'immati a abu abdullahi muhammadu ibn ismail al-bukhari shine shugaban malamai imam amirul mu'minin fil hadith abu abdullah muhammadu ibn ismail al-bukhari shine al-imam al-bukhari qala al-jalaluddin as-suyuti malan suyuti yace wa awwalul jami'i biqtisari على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ما لن سيوطية وأول الجامع باختصار فرق فرق وند يتتر الأحاديث الصحيحة المسندة المجردة يتي أكي أي أتكأيتي على الصحيح وند يتكأيتو أكن كوي زي زانو حديثي إنغاتتي باتارد وستعليقات إنشبا yace faqat al-bukhari shine al-imam al-bukhari wa muslim min ba'dihi bayan shi al-imam muslim ibn al-hajjaj wal awwal 'ala as-sawab fi as-sahih afdalu amma azance mafi inganci na farko yafi inganci shine al-imam al-bukhari sahih al-bukhari kenan nan al-imam as-suyuti kamar yana son ya mana lamha ne ya mana wata fitila akan sabanin masana hadisi wurin inganci wa ya fi ƙarfi da inganci shin bukhari ne ko kuma muslim malamai sun yi saɓani wasu suna ganin irin su almaghariba malaman yankin ƙasar maroko da yankin maghrib duk abin da ya yi ɓangaren yamma suna ganin cewa sahihu muslim ya fi sahihul bukhari inganci su kuma almasharika malaman yankin gabas suna ganin sahihul bukhari ya fi sahihu muslim inganci wannan saɓani ne na malamai tare da cewa an yi ittifaki an yarda cewa shi al'imamu muslim ɗalibi ne ga al'imamul bukhari to don haka al'imamu su yi sai ya rajjaha mana abin da ya fi inganci wurin masana hadithi cewa lalle tabbas sahihu al-bukhari ya fi inganci قال ابن الصلاح أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه وتلاه أبو الحسن مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز مالا ابن صلاح يتي أول من صنف الصحيح فرق وان دي فار يربط للتافي إنغاتتي al-bukhari shine malam bukhari abu abdullah muhammad bin isma'il al-ju'fi maulahu watalahu abu al-husayn wanda ya biyo bayansa shine muslim bin al-hajjaj an-nisaburi al-qushairi min anfusihim wa muslimun shi al-imam muslim ma annahu akhadha an al-bukhari tare da al-imam muslim ya daure wayoyi da hadisai daga malam bukhari wastafada minhu kuma ya fa'idantu daga malam bukhari yusharikuhu fi akthari shuyukhihi suna musharaka a mafi yawan malaman bukhari wa kitabahuma falaiti littafan su guda biyu asahhul kutubi ba'da kitabillahi alaziz sun fi kowane littafi inganci bayan littafin Allah mai girma da buwaya wa amma ma ruwina an shafi'i amma abunda muka rawaito inji shi malam ibnu salah daga al'imamun shafi'i radiyallahu anhu wa rahmatullahi alaihi min annahu qala ma a'lamu fil ardi kitaban fil ilmi akthara sawaban min kitabi malikin abinda aka rawaito al'imamun shafi'i yana cewa shi dai bai san ba a bisa doron ƙasa wani littafi da ya fi inganci ko kuma ya fi yawan daidai a bisa doron ƙasa fiye da littafin al'imamu malik shine al-muwatta tare da al-muwatta ya riga sahihul bukhari eh shi al-muwatta al-imam malik yayi wafati shekara ta 179 hijira daga makka zuwa madina an haifi al-imam malik shekara ta 93 ko da hudu hijira daga makka zuwa madina al-imam malik yayi rayuwa da tabi'ai duk da ba tabi'i bane tabi'ut tabi'ina ne ya rayu da nafi dalibin abdullahi bin umar ana sa wannan riwayar daga cikin mafi ingancin riwayat asahul asanid a wurin wasu malamai suna ganin cewa malikun an nafi'in an sayyidi wazi da malik shafi'i fa ahmadi wasu na ganin mafi ingancin isnadi shine maliku daga nafi'u daga abdullahi bin umar shi al-imamu malik ya riga rubuta littafin shi al-muwatta kafin zuwan al-imamu al-bukhari shi kuma al-imamu shafi'i ya rasu shekara ta 204 hijira daga makka zuwa madina al-imamu shafi'i ya riga al-imamu al-bukhari to a a al-imamu al-imamu me yake da suna al-imamu shafi'i muhammad bin idris shafii kafin al-imamu al-bukhari ya san menene rubuce rubuce wafati dan shi al-imamu al-bukhari yayi wafati shekara 256 ko ba haka ba shi kuma al-Imam Muslim yayi wafati shekara 261 shi kuma al-Imam Ash-Shafi'i yayi wafati 204 Maliku 179 hijira daga Makka zuwa Madina to kaga wayannan shekarun na tsakanin Maliku da Shafi'u tsakanin Bukhari da Maliku da Shafi'u akwai canje-canjen da ana iya a same su a kowane lokaci to shine al-Imam Ibn Salah yazo zai ma tambihi cewa abinda muka rawaito na cewa al'imamu shafi'i ya ce bai sani ba a bisa doron ƙasa wani littafi a iya sanin shi wanda ya fi daidai fiye da littafin mahalikumu wa kenan wamin humman rawahu bi gairi hadal laf akwai wasu malaman da suka rawaito wannan magana ba da wannan lafazi ba fa inna ma qala dhalika qabla wujudi kitabai al-bukhari wa muslim al-imam shafi'i ya faɗi wannan maganar kakin a samu littafin bukhari da muslim ثم إن كتاب البخاري سننشي للتاف بخاري أصح الكتابين صحيحا يا في قول يا هو إنجنتي دقا وإن اللي تتفن قلابيو موطا دا مسلم وأكثرهما فوائد كما يا في سيوان فائدو دي ina fata an gane tare da al-imamu al-imamu al-bukhari a muwatta sahih al-bukhari al-jami' as-sahih akwai hadisai da yawa waɗanda suna cikin muwatta na al-imamu malik amma fawaid din da ke ciki na cikin sahihul bukhari suna da yawa ƙwaran gaske wanda ba za ka same su a cikin muwatta na al-imamu malik ibn anas قال الإمام أبو زكريا النووي قال أبو زكريا الإمام النووي يتي أول مصنف في الصحيح المجرد littafin farko da aka rubuta a cikin sahihi wanda yake mujarradi sahihul bukhari shine sahihul bukhari summa muslimun sai sahihu muslim wa huma asahhul kutubi ba'da alquran sune mafi ingancin littattafai bayan alqurani wal bukhari shi kuma sahihul bukhari asahhuhuma yafi shi inganci wa aksaruhuma fawaida ya fi su kuma fa'idodi wakila muslimun aka ce a muslimu ya fi bukhari asahu wasawabu al-awwal amma zance mafi inganci sahihul bukhari ya fi inganci واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد أما ما يختص آه الإمام مسلم أو صحيح مسلم عن البخاري شنو جمع طرق الحديث في مكان واحد الإمام مسلم ياكي أنتدى تترو حنيوين حديث أوري قدا ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه بس تترو حديثي إن قاتتو قبائنا دنيا كم بس لازم تاما كنسو حكم با وانا الإمام النووي كي وانا مغانر أتكين تقريب النواوي وأن الإمام السيوطي يا شرهن شي الإمام عبد الرؤوف المناوي يا شرهن شي شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير أتكون وأن اللتافن الإمام النووي يكي بينا وتشيوا daman shi Bukhari bai sharɗanta ma kanshi zai kawo dukkan hadisai ingatattu a littafin shi ba da aka kaga wannan kamar raddi ne zuwa ga Imam al-Hakim an-Nisaburi wanda ke ganin dammi bukhari bai rawaito hadisi kaza ba ingatacce sai ya musu istidrak dammi muslim bai rawaito hadisi kaza ba an gane kenan istidrakin al-imam al-hakim an-nisaburi ko da wasu malamai su irin su az-zahabi suna ganin fi mahallihi amma wasu malamai suna ganin laysa fi mahallihi tunda dama shi bukhari lam yaltazim cewa bai lizimta ma kanshi ba zai rawaito hadisan duniya gaba da ingatattu ولم يستوعب ذلك بس بس ما isa su tattaro dukkan hadisi ingatattu ba haka kai ta yi ka samu wani hadisi ingatacce a wajen bukhari da muslim kana iya samu wani hadisi ingatacce a cikin sahihu ibn hibban ko sahihu ibn khuzaima ko mustadrak ala sahihain al-imam hakim wanda babu shi a cikin sahihul bukhari dan haka akwai wata magana da ke yaduwa a cikin rubu' al-alam na wasu matasan malamai masu hamasa a cikin fiqhu wanda ke ganin cewa duk hadisin da baka ganshi a cikin sahihul bukhari ba ko a cikin sahihu muslim to kawai ka rabu da shi wannan hadisi bai inganta ba wannan wannan magana fadin ta ma jahilci ne fadin wannan maganar kadai jahilci ne domin babu mai fadin wannan magana sai wanda bai san menene bukhari ba bai san wane ne muslim ba kuma bai san cewa Bukhari dama bai lizimta ma kanshi zai rawaito hadisai ingatattu gaba ɗaya na duniya ba da haka zaka ji wasu matasa suna faɗin ire-iren wannan maganar cewa wai duk hadisin da baka ganshi ba a cikin sahihul bukhari baka ganshi ba a cikin sahihu muslim to bai inganta ba wannan wannan bai wannan maganar jahilci ne gaskiya to mi ke yawan kawo ire-iren wannan abubuwan abin da ke kawo irin wannan jama'a shine rashin addiqa da rashin karatu wurin ahlul fan kawai mutum zai karanci fiqhu sai ya karance shi wurin masanin lugar larabci to zaka iske banna ta yawa a ciki domin in zaka yi karatun fanni ka karance shi wurin ahlul fan domin sahibul baiti adra bima fi baitihi mai gida ya fi kowa sanin inda yake masa yoyo mai ɗaki ya fi kowa sanin inda ɗakin shi ke masa yoyo ba yiwuwa kana son ka koyi likitanci sai ka je wurin malamin noma sai ka ce na zo ka koya ma yadda ake allura ko ka je wurin mai sude ka ce kana so a koya ma yadda za a yi allura kaga yi ɓanna za ta yi yawa to za ka iske malamai ana yi musu wannan cin kaca wanda ba malamin fanni ba sai ya zo yana magana a fanni to za ka iska ɓannar shi ta fi daidan shi yawa a cikin wannan fanni da haka yana da kyau matasa a dinga faɗaka ba kowane malami ne idan ya magana a cikin wani fanni ba za a ɗau wannan magana tashi akwai wanda in ya magana laisa ahalar lihazal fan ba ma'abuci wannan fanni ne sai ka iska ɓannar shi ta fi daidan shi yawa a cikin wannan fanni amma da zai tsaya a fannin shi to za ka iska ya yi daidai kuma ya ciwo a cikin fatawar da yake yi kuma laqad ahsana man intaha ila ma sami Muhammad bin Abdul Wahhab yace hakika ya kyauta duk wanda ya tsaya bakin abin da ya ji in ka tsaya bakin abin da ka ji ilimin ka daidai ilimin ka ka tsaya bakin nan to ka kyauta abin da ka sani ka tsaya bakin nan to anan zaka ga da yawa daga cikin matasa waɗanda 'yan zahin kai 'yan rawar kai kawai matashi ne wanda shi yana aza cewa fannun radd raddi ko ina ne ake yin raddi sai ya ɗauko wani gingimin malami ya ce raddi zai masa shi bai ma san menene raddin ba kuma zai zo yana raddi ga malamin wannan abun da ke kawo shi abu na farko son shuhura son a san ka son a san kai malami ne wannan na gaye shi a jiya a muhadarar jiya nake cewa a muhadarar da muka yi safinatu nuh nake cewa matasa ya kamata su ji tsoron Allah musamman matasanmu na ƙasar Niger kada su ɗoko muna virus na matasan ƙasar Najeriya su kamu da shi a cikin ƙasar Niger wanda matasan malaman ƙasar Najeriya mahi yawancin su zaka iske babu ladabi a tafiyar karantarwar su yana iya ɗoko malami wanda ya shekara arba'in hamsin yana da'awa kafin a armi uwashi malamin yake da'awa kawai zai kafa ma kanshi kyamara yana zagin wannan malamin wannan rashin ladabi ne wannan kuma za ka iske shi a can al'adodinsu su normal ne ba wani abu ba ne shi bai ma jin ya yi wani abu a rayuwar shi yanzu inda za ka iske matashi ɗan shekara ashirin da biyar talatin ya ɗauko irin su malam sambo yusuf sambo rigaci kuma yana mai ranti da yaro ɗan shekara ashirin da biyar kuma in aka bincika malam ya yi shi gaskiya sai ya yi banna ya dace ce ina bada hakuri ga idan me zaka bada hakuri a nan ba hakuri zaka yi ba bulala ya kamata a maka to ire-iren wannan gaskiya zaka iske matasan mu yan zahin kai suna ɗoko wannan kwace-kwabla suna son su sashi a da'awa ta wannan ƙasa mu kuma mu gaji wannan ba mu a wannan ƙasa ta mu ta Nijar alhamdulillah mun gaji ladabtar da ladabi ga malamai kuma hukuma tana sa ido a cikin kulla saghiratin wa kabira haka kamar yadda na gayi jiya nace idan ka zage ni a hukumance ni da na kai ka dar me ka ne zan yi ba ruwana da wai kai a ce wai malami ne a in ka zage ni ka taba shakhsiya da ka taba mutunci na to kawai za a taji system a raba mu da ni da kai wannan shine abin da ya shahi wannan doka ta mu ta kasar Niger al'adar haka ne da ka zagi mutun malan kake liman kake wa kake a sai dai daga baya to ana bada hakuri ko a ce il faut tirer tes mots da ya jaye maganganunka annan sai kuma daga baya ne za a koma gyare-gyare aka matasa sai an rage wannan azarbabi abinda aka ga wayancan suna yi suna zagin shehonnai suna cin mutuncin malamai kada mu kwaso wannan kwace-kwala mu dawo da ita a cikin da'awun a kullum ai ta karantar da al'umma a buɗe littafi a karantar karantarwa shine babban cin nasara idan ba a karantar ba al'umma za su zauna a cikin jahilci mu yanzu babban kalubalen mu al'umma su san tauhidi al'umma su san wajibin bawa tijaha rabbihi da wajibin bawa tijaha nabiyyi ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin annabi shine nauyin mu malamai a wannan lokaci amma yanzu wanda bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin annabi ba bai san haƙƙin shehu ba bai san babbancin haƙƙin Allah da haƙƙin shehu ba jin yake da haƙƙin Allah da haƙƙin shehu da haƙƙin annabi duk guda ne to yanzu irin wannan me yayi bukata aje a karantar da shi tauhidi kitabut tauhid kashfu shubuhat usulul thalatha wannan littattafai su ne ake bukata a karantar da al'umma a wannan lokaci ba hayaniya ba Allah ta'ala ya datar da mu to kaga a wannan a wannan gabar kuma muke fatan wannan matashi abokin mu abokin da'awa na garin maradi wanda aka fi sani da abu abdurrahman wanda suke malakabi da albani na maraɗi muna roƙo Allah ta'ala ya fitar da shi a cikin halin da ya shiga ciki muna kira ga gwamnati ta shiga a cikin wannan lamari a yi ƙoƙari a yi sulhu domin a sulhu khair sulhi alkhairi muna fata Allah ta'ala ya fito da shi a cikin wannan hali da yake ciki قال وقال الاستاذ الدكتور ابو شهبه wani babban malami da yake cewa abu shuhuba yace wa awwalu man allafa fi sahih al-mujarrad an ghayrihi farko wanda ya rubuta hadisi mujarradi sahihi daga waninsa shine al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-mawlud 174 wa 90 shekara 194 والمتوفى سنة 256 إمام البخاري أمد شكرة ريبيو ده همسن ده شدا وتلاه في هذا العمل تلميذه وصاحبه وانده يبيو باينسا أولنا أيكي لالبينسا كما أبوكينسا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المولود سنة آه 205 كاغا باين رسول الإمام الشافعي ده شكرة غدا أكا أيها الإمام مسلم kafin rasuwar al'imamu shafi'i da shekara nawa da shekara goma aka haifi al'imamu bukhari an gane? kenan kafin al'imamu bukhari ya fara rubuta littafi shi al'imamu bukhari ya fara rubuta littafi na da shekara sha shida ya rubuta tarihul kabir aha to kaga anan zamu gano cewa lalle al-Imam Ash-Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i wanda ya wuce shekara 204 ya faɗi magana shi ne kafin a rubuta Bukhari kafin a rubuta Muslim al-Imam Muslim ya wuce shekara 261 ثم ترسم طريقهما كثير كثيرون من ائمه الحديث sai da yawa daga cikin malaman hadisi suka rubuta suka bi hanyar su hal istaw'aba al-bukhari wa muslim kull sahih shin bukhari da muslim sun tattaro dukan hadisai ingatattu lam yastaw'ib al-bukhari wa muslim fi kitabayhima kullama sahha wa lam yaltazima ikhraj kulli ma sahha walakin qad ataya ala jumlatin kabiratin min al-ahadith as-sahiha yace bukhari da muslim ba su hado ba su tattaro dukkan hadisai ingatattu a littattafansu ba kun ba su ma lizimta ma kansu hakan ba cewa sai sun fitar da dukkan abin da ya inganta sai dai sun zo da hadisai da yawa masu yawa na ingatattu hadisai ingatattu da sun zo da su qala al-imam muslim fi kitabihi al-imam muslim yace a littafin sa al-musnad as-sahih littafin shi wanda aka fi sani da al-musnad as-sahih sahihu muslim kenan ko laysa kullu shay'in indi sahihin wada'tuhu ha huna ya ce ba duk abin da yake wuri na ingatacce ba ne na kawo shi a littafi na kenan ba duka hadisi sahihi ba ne na kawo a cikin sahihu muslim inna ma wadatu hahuna ma ajma'u alai kawai ni dai na kawo abun da malamai suka ijma'i akan shi na inganci sai na kawo shi a cikin littafi na wa qala al-imam ibn salah al-imam ibn salah a cikin muqaddimar shi yake cewa ibn salah shine shaykhul islam الحجة الحافظ أبو عمرو عثمان ابن ابن عبد الرحمن ابن موسى الشهرزوري الشهرزوري wanda ya mutu shekara ta 643 hijira daga Makka zuwa Madina Al-Imam Ibn Salah yake cewa lam yastaw'iba as-sahiha fi sahihaihima basu tattaro hadisai ingatattu gaba ɗaya a cikin littafin su ba wala iltazama zalika basu lizimci hakan ga kansu ba wa qad ruwina anil bukhari annahu qala haqiqa mun rawaito daga malam bukhari yace ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha ban sanya a cikin littafi na sahihul bukhari sai abun da ya inganta ba wa taraktu min as-sihahi na bar hadisai da yawa ingatattu li halit tuli saboda halin ina tsoron littafi littafin ya yi tsawo sai na kawo bakin waɗanda nake ganin littafin ba zai yi tsawo ba wa qala al-allamatu at-tahanawi wani malami da ake cewa malam tahanawi yace as-sahihu ai al-hadisu as-sahihu hadisi ingatacce la yanhasiru fi sahih al-bukhari wa muslimin bai keɓantuwa a cikin bukhari da muslim kadai bal yujadu fi ghairihima ma huwa sahihun aidan magana da muka gayi a dazu ana samun hadisi ingatattu a inda ba Bukhari da Muslim ba kenan yau duk wanda ya faɗi wannan magana cewa da baka samu hadisi a Bukhari ba ko Muslim to ba ingatacce bane wannan jahili ne hukumul hadisi sahih to menene hukuncin hadisi ingatacce yajibu qabuluhu ya wajaba a karbi hadisi ingatacce inda ahlul ilmi kafatan wurin mabuta ilimi gaba ɗaya hadisi ingatacce wajibi ne a karbe shi da hadisi ya inganta aka ce annabi ya faɗe shi kuma ya inganta to kai wajibi ne kai aiki da shi wala yas'ul muslima tarku al'amali bihi baya isuwar musulmi ya bar aiki da shi kamar yadda malam doktor Mahmud Tahani ya faɗa a cikin tafsir mustalahil hadith qala doktor Abu Shuhba hukmu al-hadith as-sahih annahu maqbulun wa hujjatun wa yajibu al-amalu bihi ya wajaba ya aiki da shi wa wujubu al-amali bi khabari al-wahid as-sahih nan malam sai ya zo zuwa wata mas'ala wadda malaman malaman as-salaf suke tattaunawa akanta da malaman mu'tazila da rafida menene hukuncin hadisi da al-khabar al-wahid al-hadith al-ahad ya halitta ayi aiki da hadisi ahad ko bai halitta ba shi kuma mas'ala hadith al-ahad mas'ala ce wadda duk mai hankali ya san ana karba al-khabarul ahad domin kai kanka ma ka ginu ne akan khabarul ahad an gane lokacin da mutum zai zo ya ce wagga mammashi ce to ya gaya ma waka ce menene hujjarka na cewa mammakka ce babanka to shi ma babanka menene hujjar cewa shine babanka eh wa zai ba da tabbacin cewa lalle wanga mutum shine ya haihe ka mamaka to labarin mamaka labarin mutum nawa ne mutum daya to shi yake cewa khabarul wahid khabarul ahad to kenan kai kanka ka ginu akan khabarul ahad ka ginu ne akan labarin mutum guda daya domin mamaka ita kadai ce ta san cewa wanga mutum shi ya haihe ka da gaske ko ba da gaske ba ina fata an fahimci wannan to kenan kai da kanka ka gino akan khabarul ahad kuma zaka zo kana kore al khabarul ahad wannan kaga matsala ce ita ma yace wajabcin aiki da khabarul wahid as sahih huwa madhhabul ulama qadiman wa hadithan ita ce mazhaban malamai na dauri da na yanzu khilafan lil mu'tazilati war rafidati wa ashbahihim sabana abinda mu'tazilawa suka tafi akan shi da rafidawa yan shi'a da waɗanda suka kama da su fa innahum ankaru wujubal amali bi khabaril ahad sai dai su sun yi inkarin wajabcin aiki da labarin mutun daya wa qawluhum batilun magana su kuma batattan magana ce li ijma'i sahabati saboda ijma'in sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai ala wujubil amali bi akhbaril ahadi akan wajabcin aiki da labarin mutun daya annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi aiki da khabarul ahad wani mutum shi kadai ya zo ya ce ba annabi ya ga wata ya ce ka shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah ya ce eh na shaida ka shaida ni annabin Allah ne ya ce eh na shaida annabi ya ce bilal aji ayi sanarwa cewa wata ya tsaya gobe a tashi da azumi annabi ya aiki da khabarul ahad labarin mutum daya idan بدليل ما نقل عنه من الاستدلال بخبر الواحد سوى دليل أبن أكا رويتو دقا مقباتا سنكه هجة للابار موتون دايا العدل الضابط وانديك آدلي مهدتي وعملهم بذلك في الوقائع المختلفة كما دا أيكن دا سكا أسكن أبا بي دا سكا أو كما بمبنتا وقد تكرر ذلك حقيقة وانا يا ميميتو وشاع يا واسو وذاع يا واسو كوئنا فيما بينهم سكانينسو من غير نكير باتارد ونينا مسوبة ولا معارضة وكما ونينا معارضة هنا شقا معنى قولهم متفق عليه معنى قولهم متفق عليه to anan kuma zaka iske wata mas'ala wadda awam basu san me ake nufi da ita ba musamman waɗanda suke iddi'a'in su ba su imani da hadisi ba ‘yan ƙala ƙato shi ɗan ƙala ƙato jahili kawai sai ya ɗauko tadribin rawi bai san bi a tadribin rawi bai san ina ya sama gaba ba shi ya aza wai larabci ne ke wasu raƙidaki ai a duniya babu wani fanni wanda dole in kana son ka gane shi sai ka zauna gaban malami kamar fannin hadisi ni dai ban san fannin da dole dole in kana son ka iya shi ba ka kware shi ka san mustalahati in shi ma'anonin kalimomin shi ka gane mi suke nuhi sai ka zauna gaban malami ya karanta ma yadda ake karantawa isa in baka yi larabci zaka ga mutum ya zo karanta hadisi ya ce haddasna shi kuma haddasana yake haddasana kuma da yawa in mutum bai zauna gaban malamin hadisi ya gaya mai ya ake karanta hadisin ba to sai ya taɓanna bai sani ba a wurin karanta isnadin ma matsala ce yanzu idan ka zo karanta isnadi haddasana abubakrin abin da yake rubuce za ka ji haddasana abubakrin haddasana wannan kuskure ne abin da yake daidai a wurin malaman hadisi akwai ƙala domin sama'a ne wanda yake muttasilal isnad idan ka zo za ka ce ƙala المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال حدثنا عرفات قال حدثنا مبارك قال حدثنا عبد الحكيم قال حدثنا إبراهيم شين يدعك كرنت إسناد حديثي to amma in baka zauna gaban malami sai ka kwace kwablar ta yi yawa kawai zai zo ya ta karanta haddasana wane haddasana wane babu kala to isqatin qalatan tana nuni cewa akwai tadlisi a cikin wannan isnadi kamar kana karanta hadisi ingantacce ne sai baka karanto shi alal ittisal ba kana karanta shi ne akan siga ta at-tamrid matsala ta farko kenan matsala ta biyu akwai kalimomi da yawa a cikin fannin hadisi wanda in baka zauna gaban malami ba zaka karanta su da da gwaranci an gane kamar nazakuhu nazakuhu inda ulama inda ulama'i al-jarh wa at-ta'dil wurin malaman jarh wa at-ta'dil in suka ce nazakuhu kawai zaka ji shi kamar wani shinuwanci shinuwanci amma suna nuhin mi da'afuhu ka je kai ta nema cikin kawamis na lugal arabiya ba za ka samu shi hakan ba na biyu kenan na uku a cikin mustalahul hadith za ka iske wasu kalimomi wanda ba ka san ma'anarsu kamar mu'dal akwai wani malaminmu da ya yi ilimin hadisi hawan kawara irin masu neman ilimi bilkuwa shi da ƙarfin cin tuwo sai an ce mai muhaddis ya zo yana karanta alhadisul mu'dal sai ce mu'addal الحديث المعدل إنا لله وإنا إليه ألا معضل yake to da yawa zaka iske fannin da yake da ta'aqidat wanda duk larabcinka sai ka zauna gaban malami ya ce ma wanga in an ce kaza kaza yake mi baka ji malamin da bai karanci ilimin nahau ba shi fiqhu kawai ya karanta wani ɗalibi ya kawo mai mulhatul i'rab yana son ya ya karance ta sai malami ya ce mai a'a ka fara da ajrumiya yanzu da aka zo ana karatu ajruma idan ya zo ya ce mai yana karantawa a marfu'un bi dhammati zahira sai ya ce an ɗaukaka shi da ƙulli bayyananne majrurun bilkasrati al-zahira sai ya ce an ja shi giririri da karewa wadda take bayyananna mansubun ya ce an soke shi an to kaga wannan gwaranci ne jama'a al-mansub a wurin malaman lugar larabci daban yake da al-mansub wurin malaman nahawu yawa ina fata an fahimci wannan to wannan shine abin da ke faruwa معنى قولهم متفق عليه إذا سكت متفق عليه أي اتفاق الشيخين على صحة الحديث وليس معناه اتفاق الأمة غير أن أن اتفاق الشيخين يلزم أو يتضمن اتفاق وقبول الأمة له إذا سكت اتفق متفق عليه حديث أن اتفاقي أكنسا suna nuhi da bukhari da muslimu sun yi ittifaki akan ingancin hadisi walaysa ma'anahu ba ana nuhin ba ittifaqul umma malaman duniya sun yi ittifaki ba shi ake nuhi ba ghaira anna ittifaqa ash-shaykhain tare da cewa ittifaqin bukhari da muslim yana lizimta yana kulla ittifaqi da karbar al'ummar duniya gaba ɗaya akan hadisai قال الإمام ابن الصلاح ابن صلاح الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا أكا يسكي أبونا ما لما حديثي ما هي يونشي سكي فلا صحيح حديثي ني إنغاتتي متفق عليه أن يباكي قداء كنسا يطلقون ذلك سنا نهي ويعنون به سنا نهي اتفاق البخاري ومسلم بخاري دا مسلم سنة اتفاق يا كنسا لا اتفاق الأم الأمة عليه با سنا نهي اتفق عليه الأمة با لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك سيدي ittifaƙin al'ummar duniya suna lizimtar da wannan wa hasilun ma'ahu kuma yana faruwa tare da ittifaƙin bukhari da muslim littifaƙin ummati ala talaqi mattafaqa alaihi tare da al'umma sun yi ittifaƙi akan karɓar abin da ke cikin bukhari bil qabuli wa hadha al qismu jami'uhu maqtu'un bi sihhatihi wannan kismi na cewa duk abin da ke cikin bukhari da muslimu ingantacce ne malamai sun yanke sun yi baki daya akan ingancin bukhari da muslim dan haka yau wani ya zo ya koma gehe yana suka bukhari da muslim a yana suka kan shi ne jama'a shin yanzu duk abin da an kai malaman duniya tun shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida da hamsin da bakwai yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ba a gano cewa bukhari ƙarya yake ba sai kai dukkan malaman duniya da aka yi ina irin su al'imamul hafiz an naƙidul kabir ina irin su al'imamu sakhawi ina irin su al'imamu abdurra'uful munawi ina su jalaluddin suyuti ina su annukat malamai wa'yanda ina su al'imamu dara kutuni addara kutunin da zai zauna ya ɗauko sahihu muslim ya ce wanga hadisi da ya yi intikadin shi ina ganin bai inganta ba al'imamun dara kutuni sai da aka rubuta littafi idan ka dibi risalar doktora ta rabi' bin hadi al-madkhali bain al-imamaini muslim wa dara kutuni na intikadat wanda dara kutuni ya sahihu muslim yanzu duka wa'annan malaman duniya amintattu waɗanda suka hika ibada suka fika jin tsoron Allah suka fika kwanya wai ba su gano Bukhari ƙarya yake ba sai kai yau zaune jalisun ala arikatihi kana zaune bisa duwawunka ka juya nan ka ce Bukhari ƙarya yake ka juya nan ka ce Muslim gaskiya yake a sai abin da yana tso da zuciyarka wanda kai yarda da shi shine ingantacce ai ba ni ina jiran ya zanu da guda har yanzu ban ji ya zanu ko guda ba malam wannan sufaye ne yake ma farfaganda وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به كما ilimi ne yaqini da na nazari ya tabbatar ya aukar da cewa abun da ke cikin bukhari ingatacce ne abun da ke cikin muslimu ingatacce ne wallahu ta'ala a'la wa a'lam ina ganin sai mu dakata mu tashi asahhul asanid ay al asanidul aqwa wal a'la quwwatan واختلف في ذلك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله